من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق عزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأرسلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين a kafin mubaraka to zan maimaita abin da malam ya faɗi cewa shi ya tafiya ne ya je Kano amma baya nan da ya tsammani idan ya ce in ya dawo to akan lokaci in bai dawo ba sai mu zo a ba da cewa baya nan ne saboda kada zama ba da kuri a samu rana daya da karatun bai samu ba shine ce a zuwa ba da hakuri daman ya aika da safe ce in bai dawo ba sai a zo a zauna a ba ku hakuri ne cewa bai samu dawowa ba wa arkallahu fi rahmatina innahu min salihin alqur'ani yana mana maganan annabawa ne wannan suran kamar yadda ta fara suratul anbiya alaihi salam da ta fara ta bude ta faɗi cewa kafiran makka sun sun zo a takin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suke cewa wa atarrun najiyal ladina ladina zalamu hal hadha illa basharun mislakum shin annabi alqur'ani yana faɗin cewa idan sun zo suna sirri kafiran maka abin da suke cewa ya zai Allah in zai turo annabi zai turo muku mutum dan uwanku mai cin abinci ya kullu ya kullu da mu yamshi fil aswaq yana cin abinci yana tafiya a kasuwa to shine alqur'ani da ya faɗi wajen ba su amsa sai ya fara musu da wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuha ilay yana cewa ma arsalna min qablika illa rijalan illa rijalan yuha ilayhim fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ai rasulullahi ba kai kadai ne mutum annabi da muka aiko ba duk annabawan da muka aiko kafin kai dukkan su mutane ne babu mala'ika ciki ba mu taba aiko mutane mala'ika ba yana ce a cikin suratul isra'i kun law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula ba ba mutane ne a doron kasa ba da mala'iku ne to da nan in Allah ya zo aiko musu sai aiko musu mala'ika dan uwansu mala'ika ba mutum ba amma tunda mutane ne a doron kasa in Allah ya zo aiko wa mutum dan uwansu zai turo musu saboda ba mutum bane babu ba su maintaining direct contact da shi ba saboda in ɗabi'a su ba iri ɗaya bane sai zai ba za a san ba shi yasa Allah yake faɗin cewa sai fara irgo annabawan bayan ya faɗi cewa duk wanda ya kuka shi annabi sallallahu alaihi wasallam annabawa ne yana daga ciki ku shi kan maka ai kuna girmama annabi Ibrahim alaihi salam cewa annabi ne yana daga ciki kukan tambayi Yahudawa cewa daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne ko ba annabi bane to kun tambaye su suna gaya muku cewa su kan muku karya wasu su muku ba annabi bane ko sai muku tambaye shi cewa maganar ruhi da maganar zulkarnaini da maganar ashabul kafi in ya bada amsa shi annabi ne in bai bada amsa ba shi ba annabi bane to annabi to su ma yahudawan fa ga yadda muka yi da su wala kadatina musa wa harun al furqana wa diya'an wa zikran lil muttaqin sannan bayan ya faɗi haka sai ce akwai banda yahudawan da kuke tambaya kuna ikrari cewa ku jikokin annabi ibrahim ne alaihi salam kuma kun yadda annabi ibrahim abin girmamawa ne wa laqad atayna ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin ya faɗi annabi ibrahim alaihi salam bayan sa ya kawo annabi annabi annabi bayan sai kawo ya hada shi da dan dan uwansa annabi dudu yana cewa najjina wa lutan min al-ardi allati barakna fiha lil alamin wa amna lahu isaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin ya faɗi yan uwansa annabi yaqub ya'yan annabi ibrahim din annabi ishaq annabi yaqub shi annabi isma'il bai faɗe shi ba zai a faɗa zai bashi class nasa na kansa kamar yadda kullum shi yake faɗi in Allah ya zo faɗin ayan annabi ibrahim annabi isma'il yakan bashi special class baya hada shi da mutane sai bashi inda shi zai jagoranta yace wa isma'ila wa idrisa wa zulkif kullum min as-salihin kamar yadda zai zo a gaba bayan ya faɗi annabi sa'ad da annabi yaqub cewa annabi ibrahim ba mushriki bane ga yadda yake da dodanni ga yadda yake da masu tsafi ya tsare da biyar kwai ma ji ta masu lati antum la akifu qalu wajanna bana na ajin da yadda suka yi har a ƙarshe yadda suka huya wuta suka ne halaka shi alamun addinin da ku mushrikan maka suke kai na tsafi ba addinin annabi ibrahim bane dan ga yadda yake da mushrikai bayan ya faɗi yadda Allah ya tsiratar da annabi Ibrahim din ya faɗi yadda suka tsira tare da annabi Nuhu annabi Nuhu din ma ya faɗi yadda aka tsiratar da shi daga mutanen sa wani ɗan da lati barakna fiya lil alamin yana ce wani ونجنا من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنه كانوا قوم سوء فاسقين وأرك الله في رحمتنا دك أنبا عندهم كالسافو إن النبي النبي موسى da هارون لم كفارا دسو saboda yahudawa saboda larabawa da suke tambayan yahudawa labarin da gaske kai annabi ne sai muka fara musu da Musa da Haruna annabawan bani Isra'ila din annabawan yahudawa da kuma annabi Ibrahim kakan mushikan Makka da muka biyo baya da shi saboda suna ikrarin su jikoki annabi Ibrahim ne kuma suna kan hanyar sa hanyar sa tsafi ne muka biyo baya da shi da annabi lutu din alaihi salam da kuma annabi isma'il annabi ishaq da annabi yaqub dukkan su wa arkallahu fi rahmatina sai muka shigar da su cikin ramar mu inji Allah ramar shine annabta mun nada su annabawa ne shi yasa kowane annabi in banda annabi ba wanda yake da amincin cewa yaya zai mutu zai mutu da imani ko ba zai mutu da imani ba amma annabi kadai ne yake da garanti cewa yadda ya fara lafiya kalau haka zai kare lafiya kalau zai mutu na annabi ba canji shi yasa in an faɗi sunan annabi ta ce alaihi salam ma'ana zaman lafiya duniya da lahira ta tabbata gare shi baya tsoron wata rana Allah zai canja wani abu ko ya zama ba musulmi ba ko ya ridda uzu billah tunda shi annabi ne wa arkallahu fi rahmatina innahum minas salihin dukkan su waɗannan da muka lissafa suna cikin manya-manyan bayan misalihai ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا kafin annabi Ibrahim da annabi Musa din da annabi Harun da muka faɗi a baya da kuma annabi Isa da annabi Yaqub da annabi Lut din kafin su gabaki daya Nuhu shi ma ya shiga wani matsalar da ya kira mu muka amsa masa wani ka tuna musu ka musu kissar annabi Lut idna da rabbahu min qablu ina faɗi cikin suratul safati ولقد نادينا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين هنا فلن سوى دائر وإن في سورة نوح عليه السلام سوى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلجوا إلا فاجرا كفارا shine addu'a da annabi nuhu yayi Allah yana cewa walaqad nadina nuhu min qablu walaqad nadina nuhu falani mal mujibun annabi nuhu ya kira mu kai ma dalla da ni inji Allah ne amsa kira falani mal mujibun fastajabna lahu sai muka amsa masa kirarsa annabi nuhu Allah ya aiko shi zuwa ga wajen mutanensa ya yi shekara dubu ba hamsin yana kiransu zuwa ga musulunci yana cewa laƙadar sannan nuna la qawmi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa kadal mutufanu hum zalimun Allah ya kan nabi wajen mutanensa ya yana musu wa'azi shekara dubu ba hamsin amma wa ma amana ma illa qalil mutane kaɗan suka yi imani a cikin mutanensa bayan wannan period na kira din ya kare Allah ya halakar da wanda ba su imani ba annabi nuhu lokacin da Allah ya masa wa cewa wa uya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman fala tabta'is ma kanu ya'malun wasna al fulka bi ayunina wa wahina wala tuqatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun wa yasna al fulk wa kullama marra alayhi mala'un min qawmi safiru min qala in tasfaru minna fa inna nasfaru minkum kama tasfarun fa sawfa ta'lamuna man عذاب جزي ويهل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا من فيها من كل زوجين اثنين وآلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما amana ma illa qalil lokacin da Allah ya wa annabi Nuhu wahayi cewa mutanen ka da suka musulunta ɗan kaɗan nan ba mutum ɗaya da zai ƙara karuwa ya ƙara musulunta fala ta sai ma kanu ya'malu kar ka yi bakin cikin abin da suke aikata maka na kafirci da izgili da sai annabi ne ce to Allah ne amfani su tunda ba su musulunta ba ne amfani a saurara musu tunda ka riga ka gami har abada lan lan abadan yumina min kaunika har abada ba su imani ba to me amfani su rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyar kar ka bar wani mai gida daya a cikin su a doron kasa saboda ko ka bar su innaka in tazaru mi dillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ko ka bar su ba abin da za su yi in banda su tabbatar da bayinka ina gani kowanne a cikin su in ya tsufa ya kusa mutuwa sai ya dauko dansa a kafada ya kawo gaba na ya ce kaga wannan dattijon ko na mutu har abada kar ka yadda ka musulunta ka bi shi kar ka yadda ka bi addinin sa shi ma wannan yaron ina jin sa da kallo har ya girma har ya tsufa shi ma in shekarunsa sun kare ya dauko dansa ya kawo gaba na ya ce kaga wannan ni ma yadda na dauko ba na kawo haka babana ya kawo ni wurin sa kar ka kuskura kai imani da shi shi ma wannan yaron in ya tsufa kan ya mutu shi ma ya sake ɗauko ɗansa ya ce kaga wannan tsohon da kakannin mu ya zamani kakanni baba na ya ban labarin shi ma kakansa ya ɗauko shi ya kawo shi wurin sa ya ce kada imani da shi kai ma kanka kuskura kan imani da shi duk haka kafiran suke generation by generation har karɓa wannan su yi wannan wasiya da kafirci da kafirci suna karɓa suna karɓa sai zama abin bai da iyaka to annabi da ya ga ba su shiga su musulunta din ba ba su kuma bari ƴaƴansu in sun girma musu wa'azi su musulunta ba kuma ga Allah ya masa wa'azi cewa har abada ba su imani ba iyaka wanda suka musulunta sun isa sai ce Allah ba su da wani amfani Allah ka halakar da su to dai addu'an ne shine aka yi ruwan tufana aka halakar da su shine yake ba mu labari anan fasajna lahu fasaja wa nuwa ne zade min qawlu fasajna lahu wa najjayna muka tseratar da shi cikin yana ce wa najjayna wa ashabas safina wa ja'alnaha ayatan lil alamin bayan mu umurce shi yayi jirgin ruwa na jirgin ruwa kafin mu sauko ruwan tufana bayan ya jirgin da ruwan ya sauko da shi da mutanen da ya ɗiba cikin jirgin duk muka tseratar da su da dabbobin da ya ɗiba da yake kowane dabba a ciki yana ɗiban iri guda biyu kowane dabba zai dauki mace da namiji misali zai dauki rago da tinkiya guda daya isa zai dauki akuya da taure guda daya isa ya dauki saniya dan maraki da da mace saniya guda daya isa in ya dauki haka kowace irin dabba da halittun namun daji kowane iri suka dangaru macizai kowane irin dabba kowanne sai da dauki irin sa guda biyu yasa cikin jirgin sauran kuma dan dai ya zama kowane dabba an yi maintaining din wato irin sa a doron kasa ga an ɗibi irin sa guda biyu za su je su ci gaba da haifar da shi cewa ba zai kare ba kenan har tashin alkiyama yasa har ake bada labarin iblis kansa a cikin wannan jirgin ya tsira ba dan shi ba dan wannan jirgin ba iblis kansa da ruwan tufa da ya halaka shi to shine Allah ya tsirtar da shi din falajjana wa alahu min alkarbil azim da shi da mutanensa daga azaba a daga bakin ciki mai muni bakin cikin da suka rika tura masa na bacin rai shekara dubu ba hamsin eh, na kafirci da suke yi Allah ya tsirtar da shi daga wannan ya halaka su eh, falajjana wa alahu min alkarbil azim ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين فنصرناهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأدركناهم أجمعين muka taimake shi daman fa da arabahu anni maglubun fantasir wa fatana abwab as-sama'i ma'in munhamir wa fajjalna nalda uyunan fantaqal ma'u ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajinina jaza'an liman kana kufir wa laqad taraknaha aya fa hal min muddakir fa kaifa kana azabi wa nuzur yadda ya faɗi cikin suratul qamari suratul qamari yana ce annabi ruwa addu'a ce ya Allah gashi dai kafirai sun ci nasara na ka taimaka to Allah kuma ya taimaka din shi ne wa nasarnahum min alqawmi allazina kazzabu bi ayatina muka taimaki annabi ruwa da mutanensa muka cece shi daga wannan azzalumai wanda suka karyata ayoyin mu shekara da shekaru muka sauko da wani tufa ne ya halaka su saboda me innahum kanu qauma sau'in saboda su ba mutanen kirki bane mutanen banza ne kafirai annabi ruwa innahum kanu qauma sau'in fa agradnahum ajma'in muka halakar da su gabaki daya muka wato ruwan tufa ne ya halakar da su gabaki daya shi yasa malamai suke cewa bayan ruwan tufanin ma ya kare da jirgin ya tsaya su musulmin da ya dauka cikin jirgin mutum arba'in maza ashirin mata ashirin su din ma daga bayan an saukan gabaki daya rasuwa suka yi sai ya rage sauran ƴaƴansa ne guda uku din nan samu da hamu da yafi su waɗannan guda uku su suka sake haifan duniya sabuwa sul bismillah kana jin hausa kana jin hausa to tsaganin ka haka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ka faɗi shine ka imani tun daga zuciyarka har bakin ka cewa babu wani sarki da babu wani ubangiji da ake bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai ka yarda da kuma ka yarda manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne bayan Allah ne manzo Allah ne Allah ne ya aiko shi ka yarda da haka cewa kuma ka ce ka yi imani tun daga zuciyarka har bakin ka cewa annabi isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kalma ce daga Allah ruhu ne kalmar kun fa yakunu Allah ya jefa cikin maryam ta haife shi inna masal isa inna Allah kama sai adam khalaqa min turabin qala kun fa yakun ka imani da haka cewa yadda kowane uba ba shi ke jefa rai cikin uwar cikin matarsa ba in ta dauki ciki haka Allah muke jefa rai to haka shi ya jefa rai cikin maryam ta haife shi ba uba kamar da halicci adam ba uwa ba uba ya halicci hawa ba uwa da uba mu kuma halicci mu da uwa da uba isa kuma bai da bai da uba yana da uwa Allah ne kadai bai da uwan bai da uban bai da komai sai shi kadai bai da da kuma ka yarda ka yarda to alhamdulillah ka zama musulmi menene sunan ka na da ishaya wani suna kake sunan musulmi yanzu Musa Yusha wa da mu almajirin Musa ne eh sai eh yanzu zaka je kai wanka ajigo ka kai kamar shekara nawa sha biyar to zaka je kai wanka duk da haka saboda bai shekara sha biyar yana iya shekara sha biyar wannan kuma za ka bakin ka ba za ka ci abinci ba sai rana ta faɗi kuma kai niyya za mu karasa wannan azumin wannan watan da kai ka jigo wannan kuma za a ja koya ma yadda ake sallah biyar bayan ka wankan ka jigo akwai sallah biyar kullum rana ka ji wannan kuma bayan sallah biyar muna fata Allah ya baka dukiya ka fitta zakka Allah ya baka arziki ka ji hajji wannan kuma daga yadda abin da bai da kyau da musulmi kima ba shi da kyau idan ka kamar shan giya kamar cin nama alade kamar neman matan banza irin wannan wankan da zaka yi duk lokacin da ka kwanta da matarka in nan gaba kai aure to wannan wankan zaka yi ka ji kafin kai sallah yan uwan yan uwan musulmi duk za su gwada maka yadda ake ka ji ko sauran hukunce hukunce ko ga duk abin da zama dole akan musulmi ya zama dole akan ka abin da zama baki wajen musulmi ya zama baki a wajen ka za a koya maka yadda za ka yi sallah yan uwan musulmi duk za su koya maka ka ji ko alhamdulillah alhamdulillah akwai zane to ko kuma zai zai je zai je gida in wani zai kai shi gida wani sai kai shi gida ya karba a in zai je gida ba in tashi ma zai iya je gida ne ba lai وأرسلناه في رحمتنا إنه من السائل ونصرناهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء سبب سوء متعن النبي متعن بنزاني واتبع متعن كنت بني سوء كافر شو النبي الله النبي عليه السلام فأجرهم أجمعين sai muka halakar da su gabaki daya ba mu rage ko daya ba cikin kafiran ba su kaɗai ba ma dukkan mutanen doron ƙasa aka halakar gaba daya sai mutanen da suka shiga jirgin annabi nuhu sai su din ma bayan an sauka daga jirgin rasuwa suka yi saura ƴaƴansa guda uku nan su suka sake haifar duniya samu da hamu da yafi su kowa ka gani a duniya jikan dan ukun nan ne shi yasa alqur'ani ke cewa ja Allah zurriyatahu humul baqi mun mai da zuriyar annabi nuhu su ne masu su suka wanzu a doron ƙasa yau ba wanda za gani a doron ƙasa wanda ba zuriyarsa ba وداود وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الهرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وداود وسليمان إذ يحكمان في الهرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين يا رسول الله ka basu labarin cewa ba sun ce sun ce hal hadha illa basharun mislukum ba wannan mutum ne kaman mu ba muka muka ce ba asallan ka duka illa rijalan yuha ilayhim mutane muka yi ta aikowa kafin kai yana daga cikin mazajen da muka aiko din kan musu kissoshin su shine annabi Dawud da annabi Sulaiman iz ya kuma ni fil hasi lokacin da annabi Dawud yake shari'a akan mutane biyu da suka kawo masa kara ɗaya manomi ne ɗaya makiyayi dabbobin makiyayin iz na fashat fi gana mulkawun cikin dare sai suka kutsa suka shiga cikin gonar shi manomin wato suka cinye masa ina da sauran 'ya'yan itace na gonar gabaki ɗaya suka cinye ba su rage komai ba da suka kawo sai suka zo kara wajen annabi Dawud alaihi salam da suka zo kara sai annabi Dawud yace to yace to a karɓe dabbobi sai karɓe dabbobin makiyayin ya ba wa manomi yace a maimakon ƴaƴan itacensa da dabbobin ka suka cinye ta bari a karɓe dabbobin ka a bashi to da aka gama musu hukunci suka fito sai Sule- a Sulaiman yana wurin yana wurin sai sai kai amma ya nabi Allah ni ka zan yi wannan hukuncin ba yace ya za ka yi yace yadda zan yi shine sai shi makiyayi makiyayi wanda dabbobinsa suka cinye wa manomi ƴaƴan itace sai a bashi wato a bashi gonar ya je ya ci gaba da gyara ta yana kiwonta har lokacin da gonar ta zama kafin dabbobin makiyayin su shiga su lalata sai ta zama kamar da garau shi makiyayin ya ci gaba da lura masa da gonarsa sai ta gyaru ayan itacen ta sun fito garau kamar da kamar lokacin da kafin dabbobin su shiga su cinye shi kuma manomi a bashi dabbobin makiyayi ya je ya ta amfani da nonon su da wannan din su ya ta more abun da ake morewa a jikin dabba na nono da wannan ba zai da yanka ba amma zai ta more abun da ake sha na nono da dabbobi to in an sheka in an in daga baya lokacin da shi mai makiyayi ya gyara wa manomi gonarsa to sai manomi ya mayar wa makiyayi da dabbobinsa shi kuma ya karbi gonarsa tun da an riga an gyara masa ita inda ni in ji annabi Sulaimanu da wannan to shi ne sai hukunci annabi Sulaimanu sai Allah ya karbe shi ya shi ne yake ba mu labari wa Dawud da Sulaimana ya Rasulullahi ka musu kissan annabi Dawud da annabi Sulaimana iz ya kuma ni filasi lokacin da suke shari'a akan gona kan abin da ya shafi gonan manomi da dabbobi suka shiga masa iz na fashar fi ganamul qaum lokacin da dabbobin wasu mutane suka je suka shiga cikin dare domin na fasha da larabci to dabbobi sun shiga wato cikin dare ne kenan yana nuna cikin dare suka shiga na fashar fi ganamul qaum wa kunna li hukmihim shahidin Allah ya ce lokacin da suke hukuncin muna nan inji Allah nan har yanzu raddi a wajen masu cewa Allah na sama annabi Sulaiman da annabi Dawud ba al'arshi ba suka je suka yi wannan hukuncin ba Allah ya ce ina nan wa kunna li hukmihim shahidin ba wai al'aji suka suka samu Allah har Allah ya zama ya shaida hukunci a gaban su aka yi ba a'a a nan kasa inda suka yi kamar yadda shi ya karanta mana a karatun ba izra anaran fa qala li alim kufu inni ana sunara lalli atiku amma da yake falamma ataya nudiya ya Musa inni ana rabbuka wato ba wuta bace nudiya wutan ne ba da yake yake wutan falamma ataya nudiya ya Musa inni ana rabbuka ba wuta bace ni ne ubangiji ka bai kai ilimin ubangijin ka ke magana da kai ba suna cewa ilimin Allah na ko ina amma zatin sana kan al'arshi bai kai ilimin Allah ke magana da kai ba a'a inni ana rabbuka wutan da ka gani nan ba wuta bane Allah ne inji Allah nake maka magana dan ma in tabbatar maka cewa ba wuta bane ni nake maka magana ikhlana ne ka cire takalminka innaka bil wadi al muqaddas tuwal ka zo wuri mai tsarki ba wato shine kwarin duwa to kaga nan ya nuna kenan ma wai ilimin Allah ke ko ina amma zatin Allah na ka al'ashi da nan Allah sai ya ce a'a Musa ilimi na ne ke maka magana ke kiranka ilimi na ke maka wahayi in Allah bai faɗi haka ba kuma la tuqaddimu bayna yadayi Allah wa rasuli wattaqullah in da Allah bai faɗa ba to kada wani ya ɗauki alƙalami wa Allah shi shigi ya ce bari ya gyara masa in ya ce wa wanda fi sama ilahun wa fil ardi ilahun in dai ba shi ya ƙara ba kai kace wa wanda fi sama ilahun da zaki wa fil ardi ilahun bi ilmihi ba ka ƙara ba su suke cewa ba su suke cewa mutsa inda nasu yake ba ina ta suke cewa wai mutsa inda nasu ya faɗa kana ƙara kana rage wai to mutsa inda nasu ya faɗa amma nasu ka abin da yace wa wanda fi sama ilahun wa fil ardi ilahun nasu bai ce da zaki fi sama'i ba bai ce bi ilmihi fil ardi ba bai ce ba kaga nan ta inda nasu ya ta din ma da fita a ta inda nasu ya ce kara ketare to a ta inda nasu ya ce nasu bai ce Allah yana yana aka alashi ba ko ya ce Rahman ala alashi tawa kamar yadda yake yake Rahman ala alashi tawa bayan ya faɗi wannan da kadan da ina ce yake yana kiran Musa anan wuta ce amma ni nake magana kaga bayan ya ce Rahman ala alashi tawa bai ce ba na sauko daga alashi na kai wadin muqaddas tawa na kira Musa ba ko ya bari ko ba dawa a'a Musa kawai ya hango wuta ya je zai kauna ya kawo wa iyalansa su ji dumi saboda mai tego da jaririnta ko kuma ya ji labarin hanya saboda sun bata hanya sai wuta take masa ba wannan duk wanda kake tsammani bane nu min shajarati an ya musa inni ana allah rabbul alamin wa ana asak ba maganan wuta bane ba maganan bishiya bane allah ne inji allah nake maka magana ba sai da ilimi na ba fa a'a da zatin sai yake masa magana haka wanda yake wanda yake cewa allah baya ko yana da zatin sa bai da hujja alqur'ani bai da hujja hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wa za ka je na kawo suna kawo dalili wai Allah yana cewa wai wa annabi sallallahu alaihi wasallam na faɗi hadisi ala ta'amanuni wa ana aminu man fis sama yatini khabaru sama'i sabahan wa masa wai ba za su amince mini ba bayan amintaccen wanda yake sama labarin sama sahi da yamma yana zuwa mini subhanallah wannan jahilci ne wanda yake sama na dukkan mala'iku kan bai amince a dan sallallahu alaihi wasallam bai wanda mala'iku kan ba su amince a dan sallallahu alaihi wasallam bai wa ana aminu ma fi sama kuma in Allah ke rubi Allah da yake sama shi ke kasa tunda nan da ke Allah da yake kan sama yana kan al'ashi ba wai wata wata rana an kawo ta koyin gagawa nan sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ita musulmani ya ce mata ya kike da Allah tace Allah ya san nuna sama to ba ajan ya ce sai annabi ya ce to wannan lalle kin san Allah ni kuma wani ne take kai mai zuwa Allah sai ta yace wannan musulma ce mumina ne wai wannan hujja ne cewa Allah na sama tun da sama ta nuna yanzu wannan wanda ya musulunta ina nuna kaga ya nuna ya ce mana Allah na sama kenan ina kike zai nuna haka kike zai da hadarsa sannan ya musulunta ko gabar ko ya nuna ka'aba kake so ya nuna gabar tun da ta muke kallon mu zalla ko janibin gaji ko kuma eh, abin nan inda wuda ke kallon su sallah ko kuma wajen inda kiristoci ke kallon su sallah ba ko daya a kadaicin Allah yake nuna shi ta da ta daga yatsa haka annabi yake lalle kisan Allah kamar yadda wanne ya daga musulunta ba yana nuna Allah ya san bane ko kadan wannan idan masu ilimi ma suka ji ku dariya za su yi musu cewa addinin ku ya zama superstition ne ba addini bane dalilin suna cewa wai Allah na sama yana saukowa da kan al'ashi ko wace asubahi asubahi bayan kamar yadda shi ya karanta mana rannan cewa a kowane sakan a duniya akwai asubahi ba haka bane domin a kowane sakan rana ta kewaya rana da duniya wani waje gari ya waye a duniya wani waje kuma rana ta faɗi a kowane sakan to a kowane sakan yake Allah zai kuma ka al'aji duniya yana ta bin asubahi kowane sakan na kaina wannan jahilci ne shi Allah ba in an ce Allah kamar yadda shi yake faɗi kullum to magana ka sa hankalinka ka gano bata taso ba ka bar masa yadda ya faɗi ba tare da kaci zaka masa gyara ka masa jiki wai yana zaune akan al'ashi akan saboda yana hango halittar sama to al'ashin ba sama ne wa zai duba masa sama da al'ashin kuma subhanallah إذ نبتت فيهم القوم وكنا لحكمهم شاهدين منا على الشيء إن جاء الله منا ننبع دا إلمي مبدا ذاته سبحانه وتعالى كما يبدو يتعى أنه ذاته إنك إني أنا ربك إلمي الله ذاته أنه ذاته أنا ربك دي سيتعى إلمي ناس يمكا مدانا ناتو إلمي ما ورنك بل إيكي ذات الله ke masa magana yana kasa wajen lokacin kai sujjada ka zo kusa da ni inji Allah to kai sujjada ba al'ashi ka je ba kuma wa kunna li hukmihim shahidin lokacin da suka yi hukunci inji Allah yace muna nan kamar yadda muke ko ina haka muke nan lokacin da annabi Dawud ya yi hukuncin amma sai muka fahimtar da annabi Sulaiman fa fahamna Sulaiman ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين علمناه صنعة لبوس لكم لي... آه. وفهمناها سليمان وكلنا آتيناه حكما وعلما آه. وسخر- وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فائرين و- ففهمنا سليمان إن جاء الله شيء دمشق ko ina haka muke nan lokacin da annabi Dawud ya wannan hukunci sai muka fahimtar da annabi Sulaiman sawaba ta gaskiya wato yadda za a yi hukunci ya zama daidai annabi Sulaiman ya ya ga babansa ga yadda za a yi baban kuma ya karba aka yi hukuncin a haka amma fa karka ji cewa wai mun fahimtar da annabi Sulaiman bayan Dawud gashi babansa ne bai gane ba a akar wannan ya wahantar da kai wa kullun atayna hukman wa ilman dukkan su annabawan mu ne inji Allah mun ba su annabci mun ba su ilimi wa sakkarna ma Dawud al-jibala yusabbihuna wa tayyib mun hore wa annabi Dawuda ala duwatsu suna tasbihi da shi da tsuntsaye waɗai malamai suna cewa nan Allah ya riga faɗi wasakanna ma wasakanna ya ce wasakanna tina koyi ma wasakanna ma Dawud al-Jibala ya riga faɗin duwatsu kafin ya faɗi tsuntsaye saboda in an ce an hore masa duwatsu to tsuntsaye sun zama balle kenan an san duwatsu sun fi wahala horarwa akan tsuntsaye shi da Allah bai riga faɗin tsuntsaye kan ya faɗi duwatsu ba sai ce wasakanna ma Dawud al-Jibala kan ya faɗi waɗaya saboda ne duwatsu sun fi tsuntsaye wahalar horarwa duk wanda aka horarwa duwatsu tsuntsaye sun zama balle kenan fakarna ma Dawud da jibala yusabbina wa tsayyir mun horo annabi Dawud da duwatsu da tsuntsaye suna tasbihi tare da shi a wani waje yana cewa cikin surati Dawud alaihi salam din inna sakanna jibala ma'ahu yusabbina bil ashi wal ishraq wa tsayyira mahshura kullun lahu awwab wa shaddadna mulkahu wa atainahu al hikmata wa fasl al khitab wa hala takana wa khasmi tasawwur al mihrab cewa mun hore masa duwatsu suna tasbihi da shi safe da yamma bil ashi wal ishraq sabbina wa wa kunna fa'ilin mu muka yi haka wato mu da hukuncin mu muka hukunta haka muka zabe su muka mai da su annabawa kuma muka hore wa annabi Dawud wannan horar muka hore masa wannan duwatsu da tsuntsaye suna tasbihi din kuna bai wallan na sallah وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون yana daga cikin abin da muka yi wa Dawuda wa alanna lahu al-hadid an yiman saligatin wa qaddir fi sart wa amalu saliha inni bima ta'maluna inni ma ta'maluna basir wa sulaiman ar-rih udu wa sha'run wa rawa wa sha'r yana daga cikin abin da muka masa muka hore masa karfe yana murmula karfe yadda kowa ke iya murmula tabo annabi Dawud haka in ya kama karfe ba in karfe yake murmula shi yadda yadda mutum yake iya murmula tabo shi ma kan yake murmula karfe wanda yake so haka wa sakan wa annamna usan ata labusin lakum da muka hore masa karfe muka koya masa yadda zai muku sulke labus yana nufin libas wato riguna amma nan yana fasa yana ana fasa shi da sulke ne saboda sulke din yake nufi wa annamna usan ata labusin lakum min yusinakum min basikum saboda wannan sulke in kun sa su in kun je wajen yaki in an kawo sara to zai zai ka in an sare mutum yana tare da sulke ba za a iya ji masa rauni ba sannan yadda yake yin sulken ya fi kyau akan yadda kafin shi yake yi ana ce an yi masa zaki ko qaddir fi sarwa mal salihah halan fi shakirin shin da muka yi muku haka in ji Allah kun gode nan yana mana umarni ne cewa mu gode Allah mun gode maka وضوى شهر ورواه شهر وأصلنا له أين الكتر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم أن أمرنا نزق من عذاب السعير من وري مسا إسكا تنا تفير شكرا تفير وتا غدا أساسيا ديا أي مسي ديما تفير وتا غدا أو سليمان الرياء آسفة من وري مسا إسكا مي كرفين بغاوا أنا يا كرا إسكا مي كرفين بغاوا أول وجه كنا كنتا تدير رخاء حيث أصابا يلا كنتا إسكا مي سني سني بغاوا وتبا مي كرفين بغاوا مي بغاوا أهنكلي رخاء حيث أصابا malamai suka ce to nan yana nufin duk lokacin da annabi Sulaiman yake son iskar ta yi karfin bugawa ta yi sauri za ta buga da sauri in yana so ta tafi a hankali ma za ta tafi a hankali za ta haisu asaba wato duk inda ya mulki ta jiji amri ila lardin lati barakna fiha za ta dauke shi ta tafi da shi kasa- kasashen da muka yi wa albarka shine can kasan Sham eh, kasar wuraren Falastin kenan eh, kasan da muka yi wa albarka inji Allah ta jila lardin lati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in alimi Allah yake muna sane da komai da komai da hukuncin mu komai da komai yake tafiya ba wai iskar annabi Dawud da muka hore- ah, annabi Sulaiman da muka hore masa kawai ne muka san yadda take tafiya da shi ba a'a komai da komai ma muna sane da shi muna sane da hukuncinsa muna sane da yadda yake tafiya ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا وكنا لهم حافظين من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين anan kaga wannan sura tun da ta fara annabawa take kira mana ta faɗi annabi wane ga yadda yayi ga yadda Allah ya masa ga irin hakurin da yayi ga addu'ar da yayi Allah ya karba masa annabi wane shi ma ga yadda ya sha wahala wajen mutanensa ta faga mana annabi Musa da annabi Harun ta ga mana annabi Ibrahim da yadda aka hura wuta za a wurga shi yadda karshe Allah ya ce ta ga mana annabi Nuhu da yadda Allah ya ce da shi min al-karbil azim daga bakin ciki mai girma ta ga mana eh, bayan Nuhu din ta ga mana eh, ta dauko mana Dawudu da Sulaiman ta ga mana su ma ga yadda eh, Allah ya sanar da su ilimi da hikima ya koya musu hukunci tana ga mana falala in kai comparing wannan surar da surat- surar da aka fito a baya suratul Maryam ita kuma za ta gaya maka qualities na annabawa ne kawai ta ce wa kurfil kitab Ibrahim misali ta fara da annabi Zakariya tace zikru rahmatir rabbika abdahu Zakariya izna da rabbawni da an khafiya qala rabbi inni wa al ta faɗa dai addu'a da yadda Allah ya karba ya bashi da annabi ya alaihi salam ta gaya maka Maryam da yadda ta kare wato da yadda ta girma cikin tsarki ba wani abu na dauda tare da ita na na zunubi a ƙarshe Allah ya bata annabi Isa alaihi salam ta gaya maka annabi Ibrahim bayan tsare wannan wa kurfi kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyan da ta kare ta gaya maka da suka yi da ka- da babansa na Marudu a babansa Azar wato babbansa kenan bayan ta ta gaya maka annabi Musa alaihi salam sun fi kitabi Musa innahu kana mukhlisan kowane annabi ta gaya maka sai ta gaya maka abin da yafi wato kowane annabi dukkan halayen kirki yana da su amma kowane akwai abin da yafi shahara akai in ta bada annabi Ibrahim za ka ji innahu kana siddiqan nabiyan a wani waje za ka ji inda ta faɗi kisan sa hal ataka hadisi da Ibrahim al-mukrani shin labarin bakin annabi Ibrahim wanda ya girmama su ya musu karamci nan labarin ya zo maka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to haka dai kowane annabi ta faɗa annabi Musa an ta faɗe shi ta yabe shi ta ce yana daga cikin qualities ɗinsa mutum ne mai yi dan Allah ba dan wani ba ba dan riya ba mukhlisan wa kana rasulan nabiya ta faɗi annabi Idris innahu kana siddiqan nabiya ta faɗi in ta gama faɗa sai a ƙarshe ta ce maka to a surat a cikin suratul Fatiha kana roƙo cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin Allah ya shiryar da muna addu'a Allah ya shiryar da mu hanya madaidaiciya hanyar mutanen da Allah ya yi wa nima Allah ya ce to in kuna neman waɗanda na yi wa nima ula'ika allazina an'ama Allahu alaihim من النبيين من ذرية آدم ممن هم الله عنه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واتبعنا تفدي annabawan tafadi anan kuma cikin zatul anbiya sai ta faɗi halin annabi na hakuri da juriya da komawa wurin Allah in damuwa ta samu sannan sai ta faɗi shi kuma Allah ne masa irtan wato me Allah ya saka masa da shi na kyakkyawan sakamako wajen karɓar addu'a kamar yadda ta faɗi na annabi Nuhu din da na annabi Dawud da Sulaiman irin karamcin girmamawa da Allah ya musu ya mai da su annabawa sarakuna yanzu muna kallon annabi Sulaiman din ne yana daga ciki wa min ash-shayatin man wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalik yana daga cikin abin da muka yi wa annabi Sulaiman mu hore masa shaydanu man yaghusuna lahu wadanda suke fadawa cikin teku su yi iyo su je su ciro masa zinariya da abubuwan eh, karau na na da, eh, ma'adinai da suke cikin kasa a suke cikin eh, cikin cikin manya-manyan koguna suna suna dajin su shiga ciki su je su ɗebo su fito mu- su ci- su kawo masa annabi Sulaiman yana tura su masa wannan wa ya'maluna amalan duna zalik sai yana yi musu wani su ayyuka ma waɗanda ba waɗannan din ba masu yawa waɗansu ayyuka ne sai ya gaya mana su cikin suratul saba cewa wa wa Sulaiman rai gudu wa shar wa wa shar wa asanna lahu an kitab wa min al-jinni man ya'malu bayna yaday bi zabbi wa min zikri amin wa min zikri min zalik sai ya'maluna lahu cewa wa ya'maluna amalan duna zalika to ga amalan duna zalika din shi da alin ya faɗa ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat imalu ala dawud shukra wa qalilun min ibadi shakur cewa yana daga cikin abin da annabi Sulaiman din ayyukan da yake bai faɗa a nan suratul anbiya bai faɗa cikin suratul saba shine yana mu- suna masa makaman yaki da a suna masa gine-gine manya-manya wa- wato mahari suna masa gine-gine eh, manya-manya yin mahari ba wata masira suna masa da yake zamanin sa ba haramta yin gumaka ba a yi ado da su suna gina masa gumaka manya-manya irin na ado wanda lokacin ba haramta su ba wato hotuna irin na gumaka haka wata masila wata farin kal jawabi wa kudurin rasiyat suna kera suna masa irin wuraren t- matattaran tara ruwa haka kamar reservoirs inda ake tara ruwa a ajiye saboda lokacin rani in ba ruwa a nemi ruwa a wajen fakudurin rasiya suna masa wato tukunyaye na girke-girke manya-manya waɗanda to Allah yana cewa wa ya'maluna amalan dun zalika kunna lahum hafizin ka'idan aljanu idan aka sa su aiki suka suka gama ba ba su wani aiki ba su ba sa gajiya ba kamar mutane bane to tunda ba sa gajiya in ba ba su wani aiki ba duk aikin da suka wuni suna yi sai su rushe shi gaba daya saboda to ba su da ba su gaji ba aiki kuma ya kare tunda ba aiki sai su rushe wanda suka yi a ce su sake yi su ba su gaji ba to saboda haka sai Allah ya ce kunna lahum hafizin sai muke kiyayewa cewa in sun yi aikin mu kiyaye ba za su rusa ba ayyuba yana da rabbahu وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ayyuba yana da rabbahu anni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin yana daga ciki eh, yadda muka faɗi annabi ne cewa wani na da min kallu fastajabna lahu shi ma ya adda mun karba masa ga wani annabi shi ma babban annabin Allah mai hakurin gaske shine annabi ayyub alaihi salam annabi ayyub alaihi salam Allah da farko ya jarrabe shi da jarraba irin na jamala ne wato da jin daɗi da mulki da a, jin daɗi da dukiya da komai da komai komai yana sane ba abin da aka rasa to yana cikin wannan hali kuma yana ibadar Allah tunda annabin Allah ne yana godiya wa Allah to sai shaitan ya ji takaicin wannan sai mala'iku suna hira a sama suna cewa kai yau a doron ƙasar nan ba wani babban bawan Allah kamar annabi ayyuba alaihi salam gashi Allah ya masa ni'ima ya masa dukiya ya masa komai ya bashi 'ya'ya amma duk da haka bai butulcewa Allah ba mutum ne mai yawan ibada sai ya dan ya ji tunda yana da wato yanayin sa yana karban yadda zai hau ya ji maganar mala'iku da ya ji sai ya ji takaicin abu da ya ji takaicin abu to sai ya je ya rasa yadda zai yi sai ya je ya tara wato sai ya je sam- sai ya je sai yana cewa Allah ya Allah ka san abin da yasa Dawud yake bauta maka yana gode maka yana maka komai yadda kake wato don ka jarabe shi da kyakkyawan jaraba ne jaraba mai kyau mai daɗi shi yasa yake haka amma da zaka jarabe shi da bala'i yanzu nan shi ma zai kusurce ya kafirce annabi Allah ya ce ina ba dai ayyuba nawa ba ayyuba nawa ba zai haka ba shikenan yace ka faɗa ka gani sai shi Allah ya ce masa to ni ko zan nuna maka wane ne ayyuba dan ka san waye shi ba wai jin daɗi yasa yake bauta mini ba dan nuna maka kowane hali yasa shi karba zai yi shikenan lokaci da Allah ya kawo bala'i dukiya duk ta lalace ta mace talla ta halaka ta dawo babu ƴaƴansa garu ya faɗo musu a a- gini ya faɗo musu ya rufe suka mutu iyalansa suka watse sai Allah ya ce cikin da Dawud yana ta a annabi Allah bai fata maka yadda yake da ya ta ibadar Allah sai shedan ya ji haushi wannan din ya bata masa ne da ya ga bai canja ibadarsa ba sai ya ce Allah ba ka bar shi da lafiya ba ai dole da mun ci gaba da ibada ka dauke lafiya ga gani to sai Allah ya jarabe shi da ciwo Allah ya sa masa ciwo ya rashin lafiya mai tsanani ya rashin lafiya to sai ciwon ya zama irin infectious disease ne wato ana iya dauka to sai ya zama iyalansa duk sun watse sun gudu yadda suna tsoron kada ciwon yayi affecting din su to da suka gudu suka bar shi sai ya zama harcen sa ne Allah ya bar masa lafiya lau harcen saboda zikin Allah nan ma shi sa Allah yana kishi a ce annabinsa bai yabe shi ba dan ka san da muhimmancin zikiri ga masu zagin zikiri ba kenan kaji Allah ya daura annabi Dawud annabi Ayyub cewa ko ina ya bar masa harke wajen yin zikirin Allah shin da suke cewa an batan Allah a zuciya ina ce Allah sai ya sa harkin ma ciwo ya bar zuciyan kawai ba haka bane ina ce za ka yi an ce zikirin Allah wai tunawa ne ka tuna ka yi ka tuna Allah annabi yana ce ma tafakkaru fi ala illa wala tafakkaru fi zati Allah fatariku in kun zo tunani kar ku yadda ku tsaya ku ku tsaya ku tsaya za ku tuna magana wani abin da ya shafi zatin Allah ba za ku iya ba fa innakum lan taqdiru qadrahu ba za ku iya ba ku tuna halittar Allah nan ne za ku yi amma zikirin Allah kan da baki ne da ba da baki bane ya Allah ya bar masa zuciya tunda da zuciya ake tunani zai tuna Allah da zuci ba ya isa ba tunda zuciya zikiri ba da baki ake yi ba dan kasan me muhimmancin zikirin Allah ga wanda ba ka so wato wannan hadisi yana da karantar da mu don shi alqur'ani kamar da kullum shi ke karanta mana cewa ya zo ne mu yi imani da shi kuma mu yi aiki da shi ba kawai mu sha kanun labarai ba to idan ko haka ne kaga nan an bar masa harshen saboda Allah na kishin ba ambace shi ba ko da na sakan daya shi yasa ya bar masa harshen sa ka kaga wannan yana nuna kenan masu zagin zikirin Allah ba wai yan kanana na yanzu wanda ake sawa gidajen rediyo da talabijin suna kama sunan manyan bayan Allah ba waɗannan masu koyon zagin waliyan Allah ne ba su ma iya ba waɗannan yara ne kanana masu yan- wanda suka shiga nazare ne na zagin walitaka na zagin waliyan Allah wannan yara ne kanana wato in ya- ma- wannan kan makarantar yaƙi da jahilci ne na na zagin waliyan Allah waɗannan ba su wani ke magana ba a, ina magana ne akan waɗanda yanzu a hakan ma ba su da rai amma na sa zagin su a gidajen rediyo suna zagin waliyar Allah waɗannan wato ba waɗancan ba fa ko waɗancan wallahi ba shehu tijjani ko shehu ibrahim ba ko shehu namu na nan wato misali aka misali kamar mutum ne fa ya girma bai iya karatun muhammadiya bai iya na boko ba bai iya komai ba sai gwamnati ta ji tausayin irin waɗannan mutane ta buɗe musu makarantar yaƙi da jahilci ina ce tana buɗe ko ba ta buɗewa to sai suka shiga makaranta aka yi admission din su a makaranta aka fara ba su karatu ana ba su darasi kamar yadda kaza ake gantar da ido zaki baki da ake rubutawa a kara daya a gaba a ce a kira dayan wasali misali in an sa D sai a sa A a gaba ce ba a ce a karanta A din sai a kira shi wasalin ba din ko ina ji haka ake musu to ana cikin haka sai aka samu wani wanda yake yana da yana ganin yana da kwakwalwa a makarantar saboda in an rubuta irin su je dawa masara shi yake iya karanta duk aji sauran ba sa iyawa muna ganin shi ne kawai ya karanta ya rubuta gero zai karanta correct ne ba gyara in ya rubuta dawa zai karanta correct ne ba gyara in ya rubuta masara haka in ya rubuta shinkafa da gyara zai tada baki ya karanta tunda bakaɗe sun yawa to wai da ya ga da ya ga sai wannan ya rubuta shi ya lura ajin ba wanda ya kai shi ba wanda ya kai shi kwakwalwa wajen iya fahimtar gero karanta gero da dawa da masara ana nan wata rana sai wani ya ɗauke shi ya kai shi jami'a irin su je yawon gani gan- yawon buɗe ido ɗin nan ya je jami'a sai ya wuce da- ta wani wani hall inda ake lecture mun samu duk waɗanda suke wajen daga masu karatun postgraduate studies ne sai masu karatun PhD PhD pro- ah, PhD course suke yi wato wani farfesa ne a cikin ajin yake ba su karatu yana ba su lecture ko ka abin da ya shafi physics ko chemistry ko biology ko physiology ko ko ko ko dai wani abin da ya shafi wani ilimi na karatu wanda ya shafi wani babban fanni farfesa ne ke bawa masu karatun postgraduate ah, ah, course da masu karantar PhD shi yake ba su lecture shi wannan dan yaki da jaki ne ko wani gero da masara sai ya kasa kunne ya duba ya ga bakakin da farfesan ke rubuta domin farfesan ba wai abin ba kamar yakin da shi bai domin abin da ke rubuta cikin allon ba shi zai ta koya ɗaliban ba in yayi magana yayi magana yayi magana wajen buga sai da ki chalk sai da rubuta wani abu kaɗan a jikin allon ina ta haka farfesoji suke lacca haka suke lacca ko to ya ɗan rubuta wannan baki kaɗan kasar rubutun farfesa a gudu haka yake yi ba haka yake yi ba yana yi dalla dalla kamar da ake rubuta a yaƙi da jahilci gero da masara wani rubutun gero da masara na na allon yaƙi da jahilci da rubutun farfesa wasu sauƙin karantuwa wannan zojin karantuwa da da Allah ya kirga shi da Allah tarfesa da Allah ya zojin karantuwa to din da zojin karantuwa zai ce ai ga dalla dalla in da da da abin gaskiya ne a cikin fili mana mu gani wai me harkar tarbiyya da harkar dari ba sa fahimta sun kanta inda bakin boko ne shi ba ya iya bakin boko me yasa wannan bai fahimta ba ba san ma shi da kai a fara bashi English language ba tukunna a akan Hausa karatun Hausa ake so ya iya tukunna ya iya karanta wasiƙa da Hausa ya iya san jirin jero da dawa da Hausa tukun ba ma maganar English literature ba amma nan kuma barnan ake bada karatu yana rubutu wacin da rubutun bai karatu ba za mu da bai karatu ba kuma ana samu wanda zai amsa har wanda zai cire kuɗin aljihun sai biya ce a sawa jama'a a ƙasa saboda su amfana wanda zai taimaka wa musulmi sai biya ce a saka irin wannan a rediyo ba irin waɗannan ƙaran da ake sa a gidajen rediyo da talabijin kwanan nan ɗan koyon ɗan nazari na koyon zagin waliyai ba wanda suke magana kan manyan waliyai ba waɗannan ba waɗannan ba su ma je ba tukun a kai su ma makaranta yaƙi da yaƙi ba su kai ba su irin su wai kana ji irin su misali neman suna kar a ce an yi an gama ba ji sunansa ba shi dai a ɗakin sa ma in yi magana da matarsa ba ne ji a makwabcinsa ma to amma in ya fito ya zaɓi wani babban mutum da kowa ya ji sunansa misali ya zaɓe shi a rediyo sai ce kai a ko wani wato har zuwa ne baya raga musu har zuwa ne baya raga musu ya sunansa za ta sunansa wani wato ya yi suna wai wannan kawai ke so don ya za a unguwarsu ma wani bai san sunansa ba, wani ma bai bai san ma an ɗaura auren iyayensa ba rantana ake san ana shi a unguwarsu ba wani bai san ma an daura wani uwarsa da ubansa ban tana ta haife shi ban tana ta yana existing ban tana ya san cewa shi yana yayi deserving wani consideration amma wai a haka sai ce tunda tunda ba a san shi ba bari ya zo ya zagi waliyan Allah a cikin talabijin ya kira sunan manyan malamai yana suka yana zagi wannan wai neman suna ne kada ba da shi to albijirinsa ko ya samu suna ko bai samu ba albijirinsa yau jama'a musulmi akwai mai manci Abu Jali akwai mai manci Abu Labi ka san me yasa ba za a manta su ba sun taba wani babban bawan Allah wanda sama da ƙasa duniya da lahira ba kamar sa ne shine manzo Allah Muhammad wannan ka gama samun sunan ma kenan in ka taɓa waliyan Allah ka yi suna shahara irin ta Abu Jali da irin ta Abu Labi ka gama samu baka samu ba kuma ka lalace a hanya yadda ka gani a kafiran makka ma Abu Jali ba Abu Labi da su da sauran kafiran makka ba su suka ba su kaɗai suka ko ƴan ƙanana da ba su kai ma a ji sunansu ba sun cuci annabi amma ko sunansu ba a kira ba in ba su kai ba to su ne irin waɗannan da kwanan ake sawa a rediyon nan wanda ko su- wanda sun cuci annabi ma zamanin annabi amma ko sunansu bai zo tarihi ba sunansu bai zo cikin alkur'ani ba sunansu bai zo cikin littattafai da sauran ƴan sunansu sun yi kurari sun zagi annabi ba wanda ya ji saboda ba su kai ji ba to ina zai ba ba ba ba rediyon ka dinga ko BBC ka sa zagin wannan waliyan ba ni jin sunanka a ribibin zaka bata kuma ko kai sunan sunanka ba zai wuce na Abu Labi da Abu Jali ba kuma alƙawarin da ya sa nasu wallahi ina so in tabbatar maka shi ke jiran ka saboda matukan kamar da muka faɗi zaka iya disqualifying hakan dariƙa ne kawai bayan ka disqualify wato zaka iya da- zaka iya discrediting maganar dariƙa ne bayan ka discrediting abin da ya shafi karatun alƙur'ani kace alƙur'ani tunda shi ma biyo ta malaman da basu karance eh, da basu da annabi ba shi da jima da annabi ba shi ma to wannan shi ma bid'a ne a cire bid'a daga alƙur'ani da farko tukunna in zai yi zai akan ta Qur'ani a cire bid'a ne ba zai yi ba ta ma saboda jahilci zai ja maka hadisi wa kullu muhdathin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi wai da maka hadisi wai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di addu 'alayha bin nawajid wa kullu mudathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar wannan da gaskiya annabi ya faɗa amma da bai ne ba ba na magana da dan yaki da janci ne eh kanta jero da dawa bane da masara bane ba irin sai yake magana da su ba yana magana da sahabban sa ne wanda suke masu hankali kullum Allah ya faɗi sahabbai abin da kita ulaika ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab wannan ba su ne Allah shi da su in kana neman masu kwayan hankali ka samu sabon annabi tsayanan da su Allah yake magana sai ka jira su fassara maka da wani irin ne Allah yake magana wani irin ah, bid'a Allah yake nufi anan kuma suka fassara domin lokacin da Abdul Malik din ya saka wasali da wannan akwai sauran ah, su wannan sun yi zamani da shi su Al-Sulmu Malik sabon annabi ne. amma ba su ce komai ba me yasa ba su ce komai ba saboda sun san cewa wannan abin ba bid'ar da ba ta cikin wa kullum da sakin bid'a da ba su bari ba sai dai a kashe su ba su hakura ba to aka shi ma da rikan shi tijani radiyallahu ta'ala anhu wa zikra lil abidin wato annabi ayyubu alaihi salam sai shi za wannan wato ko da ba ba gidan don ka na tarayya ba ko bibi za ka sashi wallahi ba zai tsina kansa komai ba kuma addini ba zai ci tsare kai shi tijani da komai ba za ta ci gaba da mukasa za a ci gaba da shiga za a shiga da gaba da azkaru tarbiya irin tashi bayan kaula kamar da ake yi ba za a bata ba ko a CNN wallahi ko a cable CNN satellite aka sa aka sa aka sa shi yana zagi wannan ba zai sa ya canja wani abu ba da wuce kawai ya zama irin karmami da za a kona ya kona don a samu a tafi gaba da shi ba da wuce fetur ba Ah, annabi ayyubu alaihi salam Allah ya bar masa harshen saboda Allah ya dora masa jarbar rashin lafiya a jika saboda ya rika zikirin Allah matar sa ɗaya ta rage bata tafi ba ita ce jikar annabi Yusuf ce alaihi salam sai wata rana ta fita tana nema masa magani sai shedan ya ya mata shigan wani likita ake mata in taimaka miki mana in baki magani ki kai wa mijinki ya mata shiga wani tsoho haka kamar shi ne bada magani ne sai ta in baki wani magani ki kai wa mijinki idan kin kai masa ya sha zai warke shi kenan sai ita kuma ganin mijinta bai da lafiya in aka ce ga magani ba a guje za a karba ba kuma al'ada ai dattawa ba sa gariya ko to wannan ma shigan dattijo ne shi kenan sai ta karba da ta karba sai a sai sai ya shi tsari sai ya bata da ya bata sai ta ce me zan biya ka da shi yace yana neman gashin ta ko kadan ya yanka to sai ta yadda ta bayar din saboda neman magani da ta bayar da ya kai sai annabi da annabi ayyub sai daga ganin tsarin ya gane tsarin shedan ne saboda annabin Allah sai zuciya ya fushi yace kai amma wallahi ke din nan na taba ce miki ina son magani na taba ce miki ina son magani shekaran mu nawa cikin jin daɗi tace mun yi shekara 80 wannan bala'in yau shekara nawa da samu na tace shekara 8 tace to ban ji ban ji ka- Allah ya mun alheri shekara 80 ban ce kuma ina shiru yau ne kawai dan ya mun darba na jalala sai in koka shekara 8 kadar ban ce ina son magani ba da yau ina da lafiya sai na miki bulala 100 na rantsa idurin na samu lafiya sai na miki bulala 100 to da wannan rantsuwa sai kamar ta yi bishiya ka gani ita kadai ta zauna tana jinyar sa kuma ta dimma wasa kamar ta bulala ɗari sai ta tafi a dai shi ta rabu da shi ta tafi sai lokacin ibada ba mai zuwa masa ruwan alwala ba ta ba masa koda yadda za a yi ko ya ji yadda shi ya killa- yadda zai kalli kibla a yi ibada sai a lokacin da to bai taba kokawa Allah ba sai lokacin da ibada ta yi ne ya rasa mai juya shi ko mai mai kirka shi da zai samu da ibada ko mai masa yadda zai samu ya alwala ko ya ibada to shi nan yayi addu'a din wa yaji wai zina da rabbu anni masani yadru wa anta arhamur rahimin lokacin da sai kira ta to Allah yau kan an kai ni makura tun da har yadda zan yi in bauta maka ma ba zai samu ba wanda ta rage tana mun jimin mata tafi Allah yau zai kai kadai ne nake roƙo wa anta arhamur rahimin kai ne wanda kafi kowanne mai tausayi tausayi فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين فكشفنا له وكشفنا ما به من ضر واتيناه اله ومثله معه رحمه من عندنا وذكرى للعابدين فاستجبنا له آه فاستجبنا له sai muka addu'a sa shi annabi ayyuba alayhi salam wa kashafna ma bihi min dur muka yaye masa wannan ciwon take sai Allah ya ce urkud bi rijlika hadha muktasalun baridun wa sharab wa habna lahu alahu wa mithlahu ma'am rahmatan minna wa zikra li ulil albab cewa Allah ya ce masa ka girgiza kaman ka buga a karkashin kasa yanzu nan wani ruwa zai fito mai mako in ya fito ka sha kai wanka ka kudu da shi ka haza mutu filin bayan don washara ka sha kai wanka haza muftasalun baridun wa sharab idan ka sha zaka warke wai wanka din kuma ya girgiza kafa ruwa ya fito ya diba ya sha din wai wanka ya samu lafiya take ya tashi ya ibadar Allah da bautar Allah sai ya kintsa ya sa kayansa masu kyau ya yi rawani rawani sa mai kyau wanke kun kayansa sai ya zauna akan kujera sai ita wancan matarsa da ta tafi da ta tafi bayan ta yi nisa ta da ta gu- duba ta tabbatar yanzu har haka lokacin ibadarsa ta yi ba mai miƙa masa ko da abin alwala ko wani abin ibada ko yadda za a shirya shi ya samu ibada sai ta ji tausayinsa ya kama shi da ta ga lokaci ya kama ta da ta ga lokaci ibadar yayi sai ta jiyo ta dawo da ta dawo sai ta zo ta- ta ala kanta zo ma ya rasu da ta zo sai ta samu wani mutum kyakkyawa lafiyarsa kalau akan kujera kuma ɗazumin ta tafi ta bar shi rai hannun Allah sai ta ce masa da Allah bawan Allah ko kaga mijina anan bai da lafiya yana kwance ba yadda yake sai ya murmushi yake sai na miki bulala ɗarin nan dai wato ya nuna mata cewa wato sai ta gane da ta gane shi da shi ne alkur'ani ta masa wa kuzbi ya dika diksan fadrib bihi wala tanas inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab cewa annabi ayyuba ya dauki tsintsiya ɗari bulala ɗari ya dauki tsintsiya ɗari ya mata haka sau ɗaya kawai shikenan ya isa bulala ɗari maimakon rantsuwan da ya kare wanda ba annabi ba ma ba a yadda ya rantsuwa bai cika ba rantsuwan annabi to da haka ya dauki tsintsiya ɗari ya mata haka sau ɗaya shikenan ya isa maimakon bulala ɗari wala tanas ya Allah yana masa kirari inna wajadnahu sabiran mun same shi bawo mu da mai hakuri kwarai da gaske annabi ayyub ya ce ni mal abdu ma dalla da wannan bawa namu innan awwab shi mai yawan komawa gare mu ne in musiba ta same shi fasta jamna lahu fasta jamna lahu baka jamna ma dinin dur atai na alahu sai muka dawo masa da iyalansa da suka mutu a wata riwaya suna cewa eh, matansa ne suka dawo ya sake aihuwa ya hayyafa yawan abin da da ya rasa da kuma ninkin haka Allah kuma ya biya shi da lada wadan suna cewa a ƴaƴansa ne da suka mutu su ne Allah ya sa musu rai suka tashi suka dawo iyalansa suka dawo Allah ya ninka masa da waɗansu kamar su ba inji Allah ke cewa rahmatan min indina rahama daga wajen mu tausayi daga wurin mu wa zikra lil abidin dan kuma ya zama abin tunatarwa ga dukkan wani wanda ya bauta mana wanda ya tsaya a kofar Allah ya zama bawan Allah na kwarai to wannan kisar annabi ayyuba ya ishe shi abin tunatarwa
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين Isma'ila wa Idris wa Zalkif kullum min as-sabirin Ah, ba su kadai bane annabawan da muka lissafa din yana daga cikin su annabi Isma'il alaihi salam kakan Qurayshawa waɗanda ta hanyar sa ne suka zama jikokin annabi Ibrahim da suke tinkawo da shi yana daga cikin annabi Isma- cikin su annabi Isma'il shi ma mun zabe shi kuma yana cikin manyan bayin mu wa Idris da annabi Idris alaihi salam wanda ya zo tsakanin annabi Adam da alaihi salam عليه عليهم السلام واسماعيل وادريس وذا الكفل ده ذا الكفل شي ذا الكفل لما malamai sun sha bamban cewa wani annabi ake nufi da ذا الكفل wadan suka ce ana nufi annabi yusha ne wadan suka ce wadan suka ce annabi a sun sun kira suna annaba da yawa suka ce dalili saboda kiflu da larabci yana nufin hazzu wato rabo yana nufin wato mai- mai babban rabo kenan wa isma'ila wa idris wa ذا الكفل kullum min as-sabirin dukkan su manyan bayin mu ne masu hakuri a lokacin da muka jarabe su wato suna da hakuri kuma su koma mana mu kuma mu yaye musu inji Allah لله
Ah, alhamdulillah kenan alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da mutuwa da sallallahu alaihi wasallama yan uwa da suke bukata addu'a wajen shi insha Allah in da za a gaya masa kuma Allah ya biya bukata albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun dukkan musulmi albarka ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu albarka ne sallallahu da mutuwa albarka ne sallallahu alaihi wasallama Allah Allah ya biya bukatun mu da bukatun yawan musulmi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauka musulmi da musulunci Allah ya dauka musulmi da musulunci Allah ya kare kafiri Allah ya kare kafiri Allah ya kare kafiri da mu- da kafirci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mutum taimakon kafiri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim da bilal bin Abdul Aziz dan sadam kike kan kan kan kan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح من الفاتح من الفاتح الناصر الراكب لا لا بلا فاتح كنت كما لا ليك دم دم عزيز وعرف كيف تتعامل السلام عليكم الحمد لله رب العالمين